الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد za mu tashi darasi na 22 insha Allah za mu tashi fasali na biyu amma kafin mu fara akwai na farko kafin mu zo tambayar da muka tsaya a gabata wanda malam hashim yayi akwai magana da rawa malam muktar ya kawo akan batun muhimmancin haka musharaka da ake da tambayoyi saboda abubuwa ne waɗanda suke za su sa a daɗa ƙara samun fahimta akan masail ɗin gaskiya ne bai kamata mu a sa linzami akan tambayoyi ba sai dai dangane da wannan mun sanya haddi da muke ƙoƙarin mucin masa shine mu zamanto mun kai zuwa babin asharika ya zamanto mun yi babi biyar kenan to a gaskiya inda muke tafiyar ba lallai ya zamanto kan cewa mun kai ba to don haka muke neman haƙurin 'yan uwa in ba a kai ba a haƙura in allah ya kai mu insha Allah ba za a sake zama sai wata shekara biyun ba za a sake yin wannan daurar insha Allah bayan kowane wata biyu haka ma iya yin dauran ko da asabar da lahadi ne a ci gaba har ya zamanto mun kai ya gabar da muke so mu cimma insha Allah to amma dai bai kamata mu yi mu sadaukar da damar yin tambayoyi din ba dan saboda ana da bukatar su ko babu komai sa dan sa dai a ƙara bincike eh a ƙara bincike akan wayannan masail din na malam shin mecece cikon tambayar taka karin hukumar ita inshora ta lafiya musamman a jihar kano ita inshorar lafiya inshora ce wacce wasu suka kira ta da taimakekeniya amma taimakekeniya kuma ta wajibi wanda kusan da san matsayin shari'a kan taimakekeniya ta wajibi ba taimakekeniya ta wajibi kuma haraji da compulsory contribution from citizen to the government shine haraji wannan ma sai zai ya kama da haraji sannan abu na biyu an takaita ainihin amfanuwarta ga wani adadi adadin wanda bai wuce mutum shida ba miji da mata da 'ya'ya guda idan ya wuce haka za a ƙara biyan wasu kuɗi idan mutum ya zanto yana da ɗan uwa da dangi da yake ɗaukar nauyin su ta fuskar lafiya to la'alla sai dai tafi da canji aljihunsa zuwa gidan wata ya ƙare in har zai saka su a cikin wannan tsarin sannan idan cutar da mutum yake da ita ko 'ya'yansa ba ta cikin cututtukan da suka lissafa to sai dai mutum ya mutu da takaici ko da abin da ya tara ya kai shekara talatin da biyar yana tarawa amma ciwonsa bai dace da abin da suka rubuta na ciwon da za su iya ɗaukan nauyi ba to ba za a saurare shi ba sannan idan yana da wani wanda bai masa rijista a ciki ba komai kusancinsa da shi in ba shi da lafiya duk yau kudin da ya tara shi ma wannan ba za a saurare shi ba sannan ya zama wajibi ga kowane ma'aikaci ya rijista da wannan inshora ta lafiya sannan kuma ba a fita to na farko dai a wannan abu ne wanda hukuma ta yi to kuma ka'idar shari'a shine tasarrufin ra'i manutun bil maslaha dukkan tasarrufi abubuwan da shugaba ya nazartarwa ana rata shi da maslaha ne don haka abin da yake maslaha ce ya ba abubuwan da shugaba yake yi ta wannan babin ya fada cikin babin almasalihul bursala maslaha wadda yake duk da yake shari'a ba ta yi shaida ga aininta ba amma ta yi shaida gare ta a jumlace to sannan kuma lizimta ma kai taimakekeniya babu laifi mutum ya lizumta ma kansa taimakekeniya maliku rahmatullahi alaihi yana cewa man alzama nafsahu fi'la ma'rufin lazimahu wanda ya lizumta ma kansa yin wani aiki wanda yake na ma'rufi na taimakekeniya lazimahu ya lizumce shi sai yayi so da ta wannan babin shi kansa za a iya karbar wannan to sannan kuma aka tsaya aka auna amfanin nasa yafi barnar samun sa yafi rashin sa tana da babu wani abu wanda yake na dan adam da zai yi wanda zai zamanto kamili dole sai an samu tawaya a cikinsa kuma a hankali da wannan din za a rinka samun abubuwa waɗanda yake za su taimaka wato a gaskiya lokacin da muke hukumar shari'a mun fitar da tsari na inshorar lafiya din wanda zai dace da shari'a ban san yanzu yadda suka yi ba don ranar na tura musu da abin da muka yi satin da ya wuce shi mutanen shari'a commission suka ce min gaskiya su ma an zauna tare da su kuma sun fitar da tsarin sun mayar da shi yadda zai dace da shari'a to amma mu a lokacin akwai ka'idodi da aka sanya masu kansu kamfaninnuka a su kansu kamfaninnukan da asibitocin da za su shiga cikin tsarin waɗanda suke za su rage a wa'annan abubuwa ɗin saboda haka ni dai shawara ta akan wannan na farko ma dai mutum ba shi da zabi inda shi ma'aikaci ne kuma a inda nake ji daga mutane wanda ba ma'aikata ba wanda suka shiga cikin tsarin da damansu suna maraba da shi suna cewa ya kawo musu sauƙi matuka kamar yadda da nan aka zo aka ce za a iya yi mutanen unguwa za su haɗu a samu kamar mutum dubu kowa zai rinka biyan a naira dubu goma sha biyar a shekara zai shiga cikin tsarin mun yi kokari da mu yi ma nan to waɗansu wanda suka shiga gaskiya suna cewa su dai sun ji labin ya taimaka musu saboda haka abin nan ba wai idan aka samu yanzu da aka so mu samun kamfanin takaful suna yi idan mutum tun da kamfanukan takaful su ba ka da iskali a kansu ba ka da rikici abu ne wanda yake ya dace da shari'a za su zo su idan mutum ya je ya samu kamfanin takaful ya yi watakila a wannan zai ba shi ga waɗanda yake su ba su shiga cikin 'yan uwansa ya je ya musu a kamfanin takaful watakila zai fi masa fa'ida kuma domin watakila nasu tunda za su duba su ga irin abin da yake gudana a kasuwa su nema abin da yake wannan zai sanya su saboda suna so su janyo mutane da yawa watakila su samu su rage kudin musharakar kudin abin da mutum zai bayar na taimakekeniyar amma bisa amma bisa cewar Uh, bisa cewar wannan abin akwai uh, wahala ana kwashe mutum kuɗi to ya mutum zai tun da sun zamanto sun mayar da shi dole ga ma'aikaci bayan da za a sai dai kawai irin wannan sai a abubuwan da yake na rashin kyau a cikin tsarin sai a sanar da gwamnati ta hanyar rubuta petitions watakila sa sa yi muraja a kansa amma babban illan shine kan cewa su kamfanukan wanda suke ce masu hmos din su hmos din ba sa kayyade kansu da mu'amala da shari'a ba sa kayyade kansu da mu'amala da shari'a saboda haka abin da ya kamata kuma da yake abu ne na maslaha abu ne na maslaha masu hmos din suna da maslaha da gwamnati gwamnati ce za ta sanya su amma inda ba don haka ba da aida ma'aikatan kano din za su iya cewa su ba su yadda ba hmo din da za a sanya musu ya kamata su zamanto wanda suke mu'amala da shari'ar musulunci ne wannan zai sanya a su kamfanukan takaful da ake da sunan musulunci a mayar da su hmos su ma samu license din hmos idan ba ba su sun zama hmos ba su hmos din da kansu in suka ga cewa mutanen kano ga abin da suke nema za su sanya su ce to shikenan mu'amalar su a Kano za su rinka yin ta ne ta dace da shari'a kudaden da aka tattara a Kano ba za su rinka sanya su a cikin wajen da za a samu riba ba za su sanya shi a cikin mu'amalar da take ta dace da shari'a irin wa'annan abubuwan dole dai sai mun zamanto a mun mu zama irin ba ruwan mu din nan kada mi sai mun rinka rubutu da magana da su 'yan majalisa alal misali 'yan majalisar jiha domin su ne suke da haƙƙin su kawo gyara a cikin irin wannan na'am bismillah alfaslu thani bismillah alhamdulillah salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd fa yaqulu al-mu'allif نعم الفصل الثاني في الجعل نعم المؤلف كتوى الفصل الثاني في الجعل أتكين الجعل كو كتشي مسا جعل كو كتشي مسا جعالة كو كتشي مسا جعالة كو جعالة شما مثلث الجيمني الجعل وتوشيني ladan da ake biya akan wanda ya sa kansa ya aiki akan wanda ya dauki wanda ya sa kansa ya lizumta ma kansa ya aiki ladan da ake biyan sa na'am wa wal ijaratu ala manfa'atin yu'man husuluha shine wato ijara yin aiki ko dago akan wato manfa'a akan wani amfani wanda yake yake lamunce wanda ake lamunce samuwarsa ba a kan yi a kan yi ba a kan aikin da za a lamunce ya zamanto samamme ne wannan wani tarifin da ibn juzai ya kawo kenan tarifin ibn arafa ya dan fuddika ya ce aljo'ulu aqdu mu'awada wato yarjejeniya ce ta mu'awada ta musanyi saboda haka ba yarjejeniyar tabarru'i ba ne ala amali adamiyin akan aiki na dan adam wato ba a yin ta akan aikin dabba ko akan aikin inji akan aikin dan adam aikin da dan adam ne zai yi yajibu iwaduhu bi tamamihi da ladan da ake bayarwa na wannan aikin yana wajaba ne idan aka gama aikin la ba'dahu bi ba'dihi ba a bada ladan sashin sa ba idan an yi sashin aikin kaga ijara in aka yi sashen aiki za a bada ladan wannan sashen da aka yi shi ko ju'ul sai dai a bada ladansa bi tamamihi in an gama shi gaba daya a bada ladansa amma a ce a bada wani bangare na ladan in an yi wani bangare na aikin to wannan ba ja'ala ba ce wannan ta'arifin ya fi diƙa saboda ya faɗi a ya faɗi kan cewa mu'awaza ce ya faɗi nau'in ijara ijara shine manfa'a da aka musanya ta da kuɗi to shi ya faɗi irin nau'in kuɗin tunda don ya fitar da ita daga cikin tarifin ijara na'am na'am eh shine muta'alliqun bi natija shine ay yadmanu husulaha yadmanu husuluhu husuluha shine natijar yana lamunin cewa za a samu natijar wannan aikin ko kuma kamar yadda shi ibnu arafa ya faɗa da yace yajibu iwadhu bi tamamihi tamamihi shine an samu natijar aikin an cika an an cika an samu natijar kenan na'am wa huwa ja'iz wa huwa ja'iz abadi ne ja'iz ya halatta khilafan li abi hanifa sabani ga imam abu hanifa imam abu hanifa bai yadda da ja'ala ba saboda akwai jahala a cikinta saboda baka san abin zai samu ko ba zai samu ba ko mutum ya aiki ya bayar da kudinsa ya bayar da karfinsa da lokacinsa amma in bai samu ba kuma a ce ba za a bashi komai ba wannan jahalar ta sa ya zamanto kan cewar yake ganin bata halatta ba illa a cikin sura dayyika imam abu hanifa ya halatta ja'ala kawai akan nemo bawa da ya gudu ko raƙumi ko dabba ko abin hawa da ya bata mutum ka ɗaukan makanka zuwa nemo shi kuma ya ce in ka tashi an ƙayyade da kwana uku kuma abin da za a baka dirhami arba'in iyakarsa kenan cikin kwana uku in ka same shi za a baka dirhami arba'in idan cikin kwana biyu ka same shi a baka thuluthani na dirhami arba'in in cikin kwana ɗaya ka same shi a baka thuluth na dirhami arba'in in kuma kai in kuma cikin kwana ɗaya kawai ko ƙasa da kwana ɗaya ka same shi sai a yi maka rabahu a ɗan yayyafa maka wani abu duk saboda ya ƙayyade kansa da surar da su a wajen su athar sun zo an samu athar daga magabata akan wannan to sai ya ƙayyade don ya fita daga ka'idar jahala su ka jumhur suka ce ta halatta dalilin su na ta halatta sun yi kafa hujja da kisar annabi yusuf waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im wanda duk ya zo da wannan ma'aunin na sarki za a ba shi laftin raƙumi guda wa ana bihi za'im kuma ni mai lamuni ne akan wannan neman wannan ladan nake to kaga wannan ja'ala ce cewa an sace suka ce nafqidu suwa al-malik an sace kwanan awo na sarki kuma an ce duk wanda ya samu wannan kwanan awon yana da himlu ba'ir yana da dau labtun da za a wato kayan da za a dora marakumi shi za a biya shi shine ladansa kuma yace wa ana bihi za'i to saboda haka wannan nasi wannan suka ce wannan ishara ce ga ja'ala tunda shi wanda zai je ya nemo wannan da ya tashi yana aikin ta yu ya samu ta yu ba zai samu ba amma ba za a bashi ba sai idan ya samo shi wali man ja'a bihi imlu ba'ir sai wanda ya zo da shi wanda sai an samu tamamin wannan aikin sannan za a bashi dalili na biyu kuma hadisin abu sa'id wanda mun yi ta ambatansa hadisin ruqya na abu sa'id al-khudri sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka tafi wata tafiya an ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya tura su zuwa a wata gazuwa karkashin shi abu sa'id al-khudri rawil hadith da suka je sai suka sauka a wani a wata a wani gida na larabawa na wata kabila na wata kabila ta larabawan daji larabawan bararo suka zo sai suka nemi su ba su haƙƙinsu na saukar baƙi dusan al'adar larabawa ne in baƙi suka zo suna da haƙƙin kwana uku wannan ba sai sun baka notice ba inda ka zo za ka ba su ƙirar daif abinda ake kira da ƙirar daif ko nuzul nuzul daif abinda za a bashi na ci ya ci ya kwana wannan haƙƙinsa ne suka nemi su ba su haƙƙinsu na saukar baƙi suka ce ba za su ba su ba ana cikin haka sun keɓe waje ɗaya sai wani daga sai aka zo aka gaya musu cewa ai a shugabansu ga baki ɗaya uban dangin ga baki ɗaya kunama ta harbe shi ga shi nan har ya zautu hankalinsa ya zautu ma don saboda zafin guba saboda illar guba har hankalinsa ya gushe kuma yana ta zazzabi aka ce kuna da mai yin rukiya a cikinku wanda zai masa tawaida sai abu sa'id ya ce eh muna da shi amma ba za mu yi muku ba saboda mun zo ba ku ba mu koda masauki ba don haka ba za mu yi muku ruƙiya ba sai in kun sanya mana alju'ul illa an ta ja'alu lana ju'lan haka nassin ya zo a cikin hade sai kun sanya mana lada akan aikin da za mu yi muku sai suka ce a sai suka ce na fa'al za mu sanya muku sai abu sa'id da kansa shine ya je ya yi amma a hadisin yawanci ba cewa yake shi bane amma wata riwaya ta bayyana shine ya yi ya je ya karanta masa fatiha yana tofawa ya karanta masa har sau bakwai yana gama yana karanta masa sau bakwai yana tofawa kamar an kwance shi daga cikin da baibayi ne kawai sai ya miƙe sai suka ɗauko garke guda na awaki suka ba su shine ladan sai abu sa'id ya ce a'a kada ku taba har sai kun je kun gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka suka kora awaki da suka je madina suka je sai suka gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dariya yace wa ma adraka annaha ruqya ya ake kasancewa ita fatiha ana tawaida da ita ya ce iqsimuha wadribu li bisaham ku raba ni ma ku bani rabona a ciki ni ma ku bani kaso a ciki kaso a ciki ba wai dan ganima bace da zai ce da za a ce wannan kason annabi sallallahu alaihi wasallam ne bal kamar yadda malamai suka dauke shi sun dauki kan cewar hadiya ce dan daga wannan ne ma mutane suke bada suke kafa dalili da kan cewa babu laifi ga mutum ya nemi a bashi hadiya daga wanda ya san za su yi farin cikin su bashi tunda sahabbai za su yi farin cikin a ce sun bashi musamman ganin kan cewar abin da yasa suka same shi nan ai shine yazo musu da shi ba shine yazo da alkur'anin ba to da aka yi haka kuma hadisin ibn abbas ya kara inna inna haqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah kitabullah to kun ga wannan a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yayi takririn su ya tabbatar da su akan abin da suka yi na karban lada akan aikin da suka yi to kun ga ladan da suka karba ya wajaba a kansu bi tamamil amal yajibu iwaduhu bi tamamihi abinda aka ba su a maimakon aikin da suka yi ya wajaba da cikar aikin shine samun natija da ya warke ya ce suka ce sai kama an kwance shi daga cikin da baibai to kun ga wannan shi ma hujja ne akan aljahala to kuma malamai magabata har zuwa yanzu ba su gushe ba suna yin fatawa akan halaccin yin ja'ala a illa abin da aka samu daga al'imam abu hanifa na'am walfarku bai nahu wa bainal ijara min talatati auju bambanci tsakanin ja'ala da kuma al'ijara ta fuska uku ne al'awwal fuska ta farko أن المنفعة لا تحصل للداعي إلا بتمام العمل cewa ita almanfa'a ita amfanin da shi mai sanyawa a aikin yake nema la tahsul ba ta samuwa lilja'il gare shi shi mai sanya a yi illa bi tamamil amal sai da cikar aikin in ba aikin bai cika ba ba zai amfana da manfa'ar ba amfanin aikin ya zamanto an yi aikin cikakke shine wanda yake zai same shi me misalin sa karaddil abiqi wa sharid kamar a dawo masa da bawansa da ya gudu za kun san yadda tsarin yake ana bauta saboda haka bawa ba yadda za ka yi yana zaune a cikin gida kamar dan gida amma zai yi tafiyarsa zai je kasuwa za ka aike shi wani lokacin ka aike shi sai je sai ka neme shi ka rasa wani lokaci kuma in ya gudu idan ka bi shi ya je haɗu da mugaye su far maka kamar yadda ya faru ga mijin furai'a yar uwar abu sa'id al-khudri furai'a bint malik mijinta ya fita neman waɗansu bayinsa da suka gudu sai suka yi masa kwantan bauna suka kashe shi saboda ka ta zo tana yin takaba wanda har ta fita da safe ta je tana yanke dabinanta yan uwan mijinta suka ce dan me zaki fita bayan ajalin takaba bai cika ba kina fita da kina barin gida sai ta je ta gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ina da dukiya ba wanda zai kula mun da dukiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ki je ki kula da dukiyarki wanda shine asali na kan cewar mace mai takaba za ta iya fita daga gidanta domin maslahar rayuwarta maslaha ba ma ta larura ba maslaha ta haja kamar wannan maslahar tata hatta aiki ma hatta aiki ma malamai suna fatawa da shi da sharaɗi dai kan cewa za ta dawo ta kwana a gida kada ta kwana a waje to wannan duk yanda suke kenan mutum yana da bawa bawa zai iya guduwa to idan bawan mutum ya gudu ɗaya daga cikin hanyoyin da yake nema a kawo masa sai ya ce sai ya nemi a yi masa wannan aikin ya biya kuɗi amma ba zai biya komai ba sai an dawo masa da bawansa duk wahalar da ka sha wajen neman bawan in baka dawo da shi ba ta tashi a banza sai ka samo shi ka zo da shi washarid da kuma raƙumi wanda ya gudu mutum yana da raƙumi shi ma ya gudu saboda raƙumi shine mai wannan karfin halin saboda in yana tafiya da abincinsa da ruwansa in ya sha ruwa sai kwana da kwanaki saboda ka zai iya tafiya wuri mai nisa to shi ma idan raƙumin mutum ya bata yana so a dawo masa da shi ja'ala zai ce to kaga ita ja'ala almanfa'a amfanin da ya nema ba zai samu gare shi ba illa bi tamamil amal sai idan aikin ya cika na'am ɗa eh shi ma za ka yi cewa a nemo shi ƙwarai ba sai ba sai wannan al'abik wato nafsin al'abik wanda ya gudu amma wannan wanda ya bata ma zai shiga ciki wannan misalai ne ya kawo daga baya za mu ga irin misalansu ko kuma ma za mu iya faɗansu a yanzu irin misalan kamar abin nan kamar tahsilul duyun debt recovery barista kana da mutane kana bin su bashi ka ce abin nan wane da wane ina bin su bashi kamar yadda bankuna suke yi sai su sanya ofis ya je ya neman musu ya je ya bibi waɗanda suke bi bashi a dawo musu da bashi idan aka dawo musu da bashi ya zama to kan cewa su ce maka abin da ka dawo da shi abin da ka dawo da shi ga kasan da za a baka idan kai bakin kokarin ka baka dawo da ko kobo ba ba za ka zo ka ce su biya ka ba saboda ka hidimar debt recovery na'am eh to wannan ya danganta to amma in ba ku samu ba fa za dawo muku za ku dawo za ku mai da wancan eh kasan da ma sai an kawo sai an samu amma wannan kudin kasan shi lawyer office din zaman kaji wannan ya daga masa kudi ne consultancy saboda ka da su wani meeting da za a kirawo mu mutum ya attending ko a zo brief din kansa da za a karba
eh to nan ba shi da alaka da ja'ala to nan ba shi da alaka da ja'ala to amma ita ja'alar ku a ce muku je ku kawo kudin za ku ce sai an aje muku wani abu kafin ku soma aikin to in kuka yi bakin kokarin ku ba ku samu kudin ba ku samu biyan bashin ba shikenan ko kuma ba za a biya ku ba idan an karbo yau wato haka wannan ja'ala ce wannan na'am ina aiki a kamfani eh
matsayin fasanci da zai ke karba eh ni kuma da na kawo ina aiki a kamfanin ni ma sai ki aje mun fasi sai ya haɗe ban gane ba kai da kake aiki a kamfanin oho wato kasan kamfanin yana bukata a kamo masa bashi sai ka zo sai ka ce to muna da bashi da za a bi amma zan turo abin wajenka zan turo abin wajen zaka turo abin wajen barista in aka biya shi kai kuma daga baya sai ya baka wani abu sai kai kuma ya baka wani abu a bai halatta ba ai sohutu ne wannan ai bai halatta ba ta zamanto ta zamanto abin nan rishuwa ce eh ta zamanto rishuwa ce abin nan a hadiyar hadiyatu ummal ne wannan na'am commission ne eh shine ai hadiyatu ummal ne shine hadiyatu ummal ne
yanzu kamar masu agent wanda suke nemo visa za su ke za su nemo maka visa ka cana kuma za ka ba su kuɗi kaza zai ko bajin da ta ko ba bajin da ne karshe visa za ta zo ba ta samu ba kuma sai sun kawo wani in suka ɗauka wannan suhud ne bai halatta ba tunda wannan ja'ala ce tunda tana da alaka da yanzu da fa'idan me za ka amfana cike form din da suka yi maka ko sunan ka ya shiga cikin database din china duk wannan nasu bai halatta ba cin dukiya ne ba da haƙƙi ba in suka ci wannan dukiyar ba ta cancance su ba gashi nan suka fara la ya taba'adu la ta taba'adu bi ba'dha abinda za a ba su ba zai zamanto tana zamantowa ba'ali da sa'id da ba'alinsa ba sai dai bi tamamihi sai an yi in suka samu maka visa yanzu kamar masu haƙar ma'adanai ne in ka je neman ma'adani kai bakin ƙoƙarinka baka samu komai ba aikin da kai ya tafi a banza amma in ka samu in wanne ya sanya ka kace in ka samu ka je kai min ka je ka neman ma'adani duk abin da ka samu na ma'adanin nan kashi ɗaya cikin biyar naka ne ka je kai bakin ƙoƙarinka baka samu ba sai ka ce wahalar da ya sha sai ka biya shi ba ka biya shi ba kamar yadda zai ke a kasuwa haka na'am mutum yana nemo kwastoma sai ya kawo ma in ka siyarwa da kwastomomin ka to za ka kan bashi wani mm.
abu samsari shi ma zai irin wannan samsara za ta iya zama tawa ja'ala in ya je in ya je karaɗe kasuwar gaba ɗaya bai samu maka kasuwa ko ɗaya ba ba zai zai ce na yi ta kai komo ba kuma kamar waɗanda ake ba su dillancin gida ne yanzu ka ba mutum dillancin gida sai sun samo maka mai siya sannan shine zaka ba su kundillanci amma in da gidan zai yi shekara daya kullun za su ringa fita suna zaga gari suna neman mai saya ba su samu ba su kona mai su yi mai ba za su wajen kai su ce ka bani kudin mai ba to samsara ita ma ja'ala ce zai kawo eh eh to akwai gaskiya magana akan wannan saboda ita samsara samsara a samsara akwai cutar da kasuwa da take samuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yabi hadirun libad kada dan gari mai ido ya ce zai sayar ma wanda yake bako ya ce zai shine har aka tambayi annab sallallahu alaihi wasallam aka tambaye ka ibn abbas da ya ruwaito hadisi ya ce la yakunu lahu simsara kada ya zamanto masa dillali wanda zai ce shi zai nuna masa kasuwa so idan a cikin wannan ya kawo shi dan a doki hancinsa to wannan mutum ya zamanto cewar yayi yayi nau'i ne na alghish kuma shi wanda aka yi masa haka zai zamanto yana da khiyarut tadlis idan daga baya zo ya bayyana a gare shi za a iya warware cinikin a zo a sayar masa akan si'ir suk ayyawanci wani wani lokacin za ka sayar ma farashin tsari ne amma wanda ya kawo ma kai a naka za ka cira ka bashi saboda kai ana yin wancan amma kana so ne aiko wasu amma dai ɗaya daga wato ita samsara tana daga cikin tana daga cikin ja'ala ko ka zo ka ce wa mutum ga abin je ka nemo mun a customers akan kowane customer da ka nemo mun zan baka kaza to babu laifi in ya samu shi kenan in bai samu ba ba shi da komai na'am rob na'am eh saboda yanzu mafiya yawan bankuna sukan violating guidelines
mm.
so wani sauƙin wannan wanda abin da ke faru da services za zo kamar state hakan nan sai a zo za ku yi rubuta memorandum of understanding da state din da kuke faru cewa za ku duku za ku bincike ga inda bankuna suke musu kwando so abin da kuka samu na ba ku satin percentage na wannan kudin kamar nemi ma wata jiha ba ma a ƙarshe da suka kudin da yawa da suka ce a zo a yi rukushe shi malam abdulliya a nan na farko shi wancan tun da ana bezin nashi ne a percentage non on non income da zai zo the income is x so ku san abin da za ku samu to na bidin kuma wannan aka samu wannan malam sosai cewa dan jihar ka da cewa kuɗi da yawa kuma sun ga cewa ba wani aikin kai mai yawa ba a ganin su so sai suke to a zo a negotiating din wannan percentage dan an ba kuɗi zai yawa kuma wannan abubuwan guda biyu da wancan din da cewa ana bezin naki ne a percentage abin da zai zo da kuma nan aka yi maganar negotiation din mutum zai iya dagewa cewa tun daga abin da aka riga aka yi agreement a kai cewa shi ba zai ba zai tanazuli ba kan hakinsa na farko dai kaga in dai aka rataya shi da percentage na abin da aka samu duk da yake akwai jahala amma ba za ta kai ya zuwa ga rigima ba don tana komawa ya zuwa ga ilmi ne wannan jahala ce hakikatan amma tana kuma ya zuwa ga ilimi tunda kuma dama ita ja'ala abinda ake bayarwa ba abu ne wanda yake wato yayi daidai da mikidarin aikin ba tunda aikin majhul ne akwai jahala a kansa amma dai kasancewar in aka ce maka ga abinda za a baka wanda wannan abin kasan zai koma ya zuwa ga al'ilm shine kan cewa idan ka samu abinda duk ka samo zai zama to kan cewa ga percentage din da za a baka yanzu kamar masu kansu masu masu debt recovery ai yawanci kamar abinda sukan ce daga 25% to 40% shine abinda suke bayarwa shine range din to kaga wannan baka san iya date din da zaka samu ba amma kana ganin kokarin da duk kai ka samo wannan a abu ne wanda yake mikidari ne wanda yake zai zama kan cewa ka gamsu da shi ko ba za ka yi babu wani abu wanda yake zai kawo wani munaza a tsakaninka da su to amma idan suka ce suka ga yayi yawa suka ce ai reviewing to a lokacin nan kana da khiyar tunda ita ja'ala agadi ne ja'iz amma daga zarar ka fara aikin to ya zamanto lazim ya zamanto lazim ba zai yiwu su zamanto su unilaterally su ce su akan kansu a gaban kansu su ce sun canza ba dole sai kun zo kun yi darjejeniya babu laifi ku zo ku yarjejeniya to kuma tun da kasan suna zuwa ne daga mahallin karfi to gara ka bi su a yarjejeniya amma ban san yanda idan aka ce an kai high court a cikin irin wannan za a iya cewa wannan breach of contract ne to breach of contract ne to kaga tun da in za ka iya shiga ka cikin don ko a shari'a ma sai da yardarka idan suka yi ba da yardarka ba sun saba alkawari in aka zo wajen alkali zai lizimta musu kan cewa dole sai sun bayar
mala akwai wanda kuma su suka ga haka din sai su je su negotiating da banki wanda shi ko bankin zai ba su sama da wanda gwamnati za ta ba su malam mutum tun da haƙƙinsa ne ba sai watsar da gwamnati ba kawai ya kama wancan ai haƙƙinsa ne har ga aiki wato banga wai idan suka idan in kana jin gwamnati za su ga abin yayi yawa misali yanzu ga mamala eh ai ba a kai bankunan ƙarshen bango eh akan dan bar musu wani dan space haka nan to idan nan kallo gwamnati ce ba za ta baka ba hakinka su can banki saboda su kaga idan ake wannan hayyake kuma tona musu asiri to saboda a rufa musu asiri a samu maslaha sai ka je ka karbi nasu za su baka ka daidai ka watsar da gwamnati
a nan wajen kuma ya zamanto kan cewa ta zamanto abin nan ya zamanto khiyana ce tunda musamman to amma ai yawa barista ai shine wala ta hun man khanaka tunda su sun yi khiyana kai ba za ka yi musu khiyana ba kuma musamman ganin kan cewa mandate din da ka samu da har bankin suka yadda suka baka books din suka je kai wannan saboda gwamnati ne so saboda kaga yayin da ka zama to kan cewa ka juya ma gwamnati kaga su ka haince su dan su gwamnati sun haince ka wannan ba zai halatta maka su kuma ka haince su ka haince su gwamnati din ba so abinda dai za a yi din abinda zai fi kawai kai rigo kai rigo renegotiating yafi yafi maslaha na'am
website design mm.
proposal mutum zai baka mm.
baba mutum idan ya biya hostel plan ɗinsa mm.
ana ya samun subdomain da admin domain da suke mm.
to mutum zai biya dubu ɗari da hamsin misali to idan shekara ta kare duka sai zama to ya biya na shekara guda amma shekara ta kare bai biya da kuma don haka su kamfani da kake hostel a kan su za su iya sauke wannan website ɗin suka sauke ko matsala ba wajen shi take ba tunda kai ne maintenance da haka dole kai wani da zaka retain nisa to abin da ke faruwa ne shine domin ka samu wannan matsala sai ka hada like website na kamfani biya a don a hosting daya misali wani ya biya kudin sa wani ya biya kudin sa duka za su biya ma special company suke so wani ya san kamfani a Amerika wani ya san yana son wuri a wuri kaza amma fa da idan zo wata shekara duk sai website da suke sauka duka ba tare da sun biya kudin nan ba to sai mutum ya haɗe su guda ɗaya a kamfani daya sannan idan shekarar ta yi kare idan mutum ɗaya biya kuɗi ɗaya sai ka biya wannan duka misali da ɗan lokaci idan wancan ya ƙara sai ka sake biya wa sannan kuma kan iya kaiwa lokaci shekara ma ba su biya ba wani abin na samun matsala sun samu project ka su fara dawowa ya aka kai kaza ba a ishin da ya zo kuma ka cuce su to wannan ishin da kake samun kuɗi ka biya wancan ya amfani da hostel plan ɗin su da ɗora wannan sannan ko za a iya baka da kuɗi na haka saboda suna da visitor sosai a cikin website ɗin za ka iya karɓar talla daga wajen google misali suna biyan ka kai kuma kana biyan kuɗin hostel wanda kamar kashi
to wannan dai ba ja'ala ba ce ijara ce tunda hosting hidima ce munfa'a ce ijara ce yake ba su saboda haka wanda yake bibiya ba kai ka biya masa ka biya masa akan kan cewar kana bin sa bashi ne ka bashi bashi ne daga baya zai biya ka amma amma ni wannan ni ban gane wannan dabarar da kuke ba a sa wannan a sa wancan kamar
kana da kana da wani kamfani guda biyar
kamfani guda biyar ka yi musu website ka yi musu website kuma ka biya- sun biya ka kudin sun biya ka kudin ladanka to yanzu ka ga website design shi wannan ja'ala ce ko ijara ce ijara ce amma eh ijara ce to amma- ijara ce eh, amma akwai abu ya za a yi ta zaman ijara ja'ala ce yanzu an taba an taba rabin rabin website eh, a'a sun je sun yi ta aiki website bai kama gabaki daya ba bai kama
bai riga ya kama aiki ba a akwai dama ya- ya danganta ana iya yin rabin website a'a ba zancen rabin website ba yau yayi sun baka requirement din su Mm.
functionalities din da suke so ya zama a cikin website din Mm.
kai baka kai ga wannan ba kaddara functionalities din wanda yanzu shine ma practice din Mm.
da yafi yawa yanzu haka Mm.
a- a- a- a industry din Mm.
A functionalities din kaddara guda 20 ne Mm.
kana iya sa guda biyar Mm. kuma su su kuma sun biya ka na ashirin guda 20 amma kuma ka sa musu guda biyar Yes, yes kuma ta yi a bai yi ba a wata ma'ana wai misalin rabin website Eh.
wanda ke son bayar to Aha.
wancan idan ka karbi guda guda a yanzu in sun baka suna son functionalities guda ashirin eh, sai kai musu guda biyar Eh.
za ku iya canza su biya ka na kudin guda biyar kenan Yana kuma iya.
ka tsaya a haka yana iya yiwuwa su nemi wasu datis idan ka nuna rashin commitment ke su nemi wasu su dora a kai dora musu.
to dan ta zama to ja- ijara din ya kenan danganta da terms da kuka gina to to ina jin ka yawa so idan ya zanto kamfani guda biyar na'am maimakon kowanne shi hosting plan kamar wata saba ce wadda kake siya a wani waje kai ma ba ba lalle ya zanto kai kake yi ba wanda a ƙarshen shekara za ka biya na wancan ka biya na wancan ka biya na wancan to maimakon ya zanto ƙarshen shekara ku terms ɗin da kuka yi da su kan cewa za su ringa biyan ka wani kuɗi na maintenance to in ya zo in baka biya su ba da domain ɗin da inda server ɗin take inda kake ajiye musu su record ɗinsu ake uh, users ɗinsu suke reading daga nan sai ya zanto sai a sai a yanki idan aka yanke ku to su ba za su ga laifin ah, laifin inda suka yanke ba ko kuma laifin su da basu sai dai kai kai Da kai- tunda sun baka Eh, haƙƙin maintenance kai ne kai da kake management to maimakon haka sai ya zanto kai sai ka samu tunda a cikin price din da ake biya wani lokacin kana yin da contingency plan da plus da minus so maimakon ka karbi saba guda biyar daban-daban wuri daban-daban saboda kai ma kana cin riba a hosting din dai yawa eh sai ka samu guda daya in ka samu guda daya sai duk kai hosting din application din guda biyar in kai idan shekara ta zo la'alla yana iya zuwa yiwuwa in ɗaya daga cikin kamfanin ma ya biya ka kana iya biyan dukinsu kana iya biyan dukkan su to ragowar wannan negotiation tsakanin ku da ku ba ni ragowar kuɗi na da sauransu website ɗin su dai bai zama ya zama down ba
wato wannan manfa'a ce fi zimma a zimma ka kai zaka samu musu hosting ba lallai abinda wato ba wai kai kana ce su yi reimbursing ɗinka ba ne a kan kuɗin da ka biya na hosting su biya ka wannan kuɗin a'a ka ɗauki nauyin kai za ka samu musu inda za a yi musu hosting a'a koma ina ne bai ba dai su dai ba za su ce maka nawa ka biya nawa ake biya kuɗin hosting gashi abin da za mu baka su dai kawai amma kana sa riba ka kai ko ko baka cin riba a hosting a kana cin riba a hosting ko baka cin riba a hosting saboda ka sai ka gaya masa ainihin kudin to almuhim wannan dai babu aklil mal bil batil a ciki ba komai babu aklil mal bil batil ku kyale mu yanzu mu koma eh eh akwai yanayi to in akwai yaudara akwai aklil mal bil batil kenan to mu ci gaba alhaji hamza yace bi khilafil ijara sabanin ijara sabanin yarjejeniyar ijara cinikin ijara فإنه يحصل على المنفعة يحصل من المنفعة يحصل من المنفعة مقدار ما عمل zai samu gwargwadon aikin da ya yi daga cikin wannan manfa'ar a ijara idan ya yi rabi na aikin sai a biya shi rabi ya raba ya gina rabin rabin garu sai a biya shi kudin rabin garu ya gina daki daya a cikin dakunan gida ga baki daya sai a bashi kudin daki daya ya haka rijiya gaba daya inda a cikin mallaka ne da za ta ko da ba a samu ruwa ba sai a biya shi domin kamar yadda muka ce kamar yadda muka ambata kafin magriba idan rijiya ce wadda take a cikin daji a cikin fili wanda ba na kowa ba ja'ala ce amma a cikin gidan mutum ne ijara ce na'am walizalik idan amila al'ajiru fil ijarati ba'd al'amal to dan haka ne dan kodago ma'aikaci idan yayi aiki a cikin akadin ijara sashen aikin da aka sanya shi yayi hasala lahu min al-ujrati bi hisabi ma amil to zai samu wato lada gwargwadon irin abin da yayi na aiki sai a kaddara abin da ya na aiki sai a bashi wannan ladan nasa wala ya hasulu lahu fil ju'li shay amma a cikin ja'ala la ya hasulu lahu shay ba zai samu komai ba illa bi tamamil amal sai da cika aikin to dan haka yanzu a wannan aikin gyaran mota na makaniki ja'ala ne ko ijara ne eh kaulan wahidan ma fi alqaulu thani ja'ala ne ja'ala ne tunda ba zai sa ka kai motar ka gyara illa bi tamamil amal sai motar ka zata sai sai an cika maka aiki sannan zaka biya in ba cika maka aiki ba bi ayi hak zaka je ka biya saboda ka ja'ala ce na'am kayayyaki da aka canza eh kuma irin yin kwangila eh ta ba shi da kan kaya gina to kuma makanta ce an gina sai a ce misali yanzu za a sake dutse ta sake sanuwa to amma wannan kayayyakin tsofaffi da kuma wannan na mota wanda ya muka gyara sauransu
a na mota dai wanda aka yi aina ka ne tunda kai ka biya kuɗi ka kawo sababbi aka sa saboda ka in dai makanike mai amana ne zai ci to ga tsofaffin kayanka sai dai in ka ga dama ka bar masa haka zalika shi kuma mai aikin kwangila shi ma wanda aka ce duk da yake aikin kwangila ai ijara ce ba ja'ala ba ce na'am kamar mahaifin da zai kawo yaron shi makaranta bayan kudin makaranta da yake biya ya ce idan yaron sa ya iya larabci zai biya wa malaman aikin hajji shi ma wannan wanda bai za a sanya shi ja'ala a wannan ba za ta zama toja Allah ba a wannan a idan ya ce in ya ce ku sa ɗana ya koyi larabci ladanku kujera hajji ta wannan ja'ala ce in bai iya larabci ba ba su da komai komai tsawon lokacin da suka dauka amma in ya iya larabci to sai ya ba su kujera hajji to amma in ya ce in kamar yadda ka faɗa ya ce yana biyan su kuɗin makaranta to idan ya samu in ya iya larabci kuma zan kai ku hajji to wannan ta zamanto hiba mashruta hiba ce mashruta wato kyauta ce da sharadi da sharadin zan ba ku wannan kyautar ta kai ku aikin hajji amma da sharadin yaro na ya iya wannan abu kuma wannan ya halatta waɗansu sukan ce mata alhibatul mu'allaka wato kyauta wadda aka rataya ta wanda ɗaya daga cikin abin da za mu ɗauka kenan a cikin ijarar muntahiya bi tablik sukan ce mata hiba mashruta ko kuma alhiba almu'allaka na'am wa kira'u sufun min al-ju'l wa kira'u sufun min al-ju'l haka zalika ɗaukan hayar wato jiragen ruwa shi ma ju'uli ne idan ka ɗauki mutum a cikin jirgin ruwa ka ce ya tsallake da shi kogi sai ya tsallake da kai kogi sannan za ka biya idan a cikin hanya ya zama to jirgin ruwa ya tsaya cak ya tsaya cak ya ki tafiya ba dole ya noma wani jirgin ruwan ba a zuwa muku transfer a karasar da ku zai baka a cikin teku ne ba zai baka a cikin teku ba dole sai an yi transfer wannan ita ce suke cewa al'ijaratu alal balagh ba zai biya ka ba sai ya kai ka wajen haka mota ma haka mota amma amma ita mota nau'i biyu ce ai akwai akwai ijaratu wato akwai al-ijaratu alal balagh ijara alal balagh duk da yake ijara ce amma tana kama da Allah tana kama da alja'ala saboda ba za kamar kamar jiragen sama kamar mota ta iyamurai ka sai tiket za a kai ka abuja za a kai ka onisha idan motar ta lalace kaga za ku jira ne sai a kawo wata motar ta dauke ku ko kuma a tsayar da wata motar a sa ku a ciki ku dawo da ku kuke barin kaza shi ke asal da ku
abada a daji a daji inna lillahi wa inna ilaihi ai wata kawo ai ke da kaga babu shari'a kaga babu shari'a to mu gani ijaratu sufuni من الجول نعم كراء السفن فلا تلزم الأجرة إلا بالبلاغ دان هكا biyan ladan biyan kudin kaiwa ba ta lizimtar mutum illa bilbala sai an kai ka khilafan libni nafi sabani ga ibn nafi wanda ya ce laisat min alju'ul za ta iya zamantowa iya inda ta kai ka shikenan sai lizimce ka ka biya kaga ta zamanto min ijara kenan kamar tiket din jirgin sama ma kaga shi ma ijara ne alal balag idan ka sai jirgi in ka sai tiket din jirgi dole sai ko da wannan jirgin da kake tsamanin ko da wani sai dai an kai ka Allahu akbar Allahu akbar abin da za a yi wa yataraddadu bayna al-juhli wal ijarati mushara'atu at-tabibi ala bur'il marid to waɗannan aikin yana taraddudu yana kai komo tsakanin shin ju'ul ne ko ijara ne shine mushararatu tabib ala bur'il marid ka shardanta ma na'am ka shardanta ma likita cewar a mara lafiyar ka zai warke daga rashin lafiyarsa da kuma wal muallim ala ta'limil qur'an malami ya zamanto danka ya koya masa qur'ani ya iya yayi ido to wannan ijara ce ko ja'ala ce in ka kalle ta ta wata fuskar ta fuskar cewa aiki ne wanda aka san shi aiki ne maluman abinda likita yake da abinda malami yake yi aiki ne kuma ba zai yi ba shi malami ya yi bakin kokarinsa a kan yaro a ce yaron bai samu wani abu na amfani ba ko duk dakikancinsa ya dan samu wani abu amma kuma yana kama da ja'ala tunda ka ce hasi ya iya ƙur'ani kaga natijar kake so natijar kake so idan kai bakin kokarin ka bai iya qur'ani ba kaga za a ce to ba zan baka komai ba to dan haka sai a nan wajen sai ya zamanto cewar al-mufti in ya tashi yin fatawa akan wannan sai ya tsaya ya duba irin kokarin da shi malamin yayi da irin yanayin yaron wanda ake yi ma aiki farkwajin wato dakikancinsa da hazikancinsa da irin abin da malamin yayi sannan ya ga abin da ya kamata ya, ya kamanta aikin da ya yi da shi shin zai kamanta shi ne da ijara saboda haka ya ce masa za a bashi wani juzi'i na aikinsa a kaddara a duba a bashi ujratul mithil ko kuma ba zai yi ba ya zamanto cewar bashi da kokobo yawanci idan aka yi sabani akan abin da yake taraddudi tsakanin al'ijara wal ja'ala to sai a koma ya zuwa ga ujratul mithil ba za a ce za a bashi al'ujratul musamma ba abinda aka faɗa za a bashi yan to ga yaro nan idan ya haddace za a ba kujera hajji aka yi bakin kokari bai iya larabci ba an ce in yi larabci aka yi aka yi bai iya larabci ba ya walar dinnan bai fahimce shi ba to in aka zo aka in aka zo aka yi kokari sai a gani irin wahalar da malamin ya sha ya sha wahala ya sha wahala to aka yi ta rigima in shi yawanci wane ne zai so a ce ja'ala ce waye zai so a ce ja'ala ce eh na'am uban yaro uban yaro shi zai so a ce ja'ala ce saboda ba zai bada kokobo ba in ba a samu natija ba shi kuma malami zai so a ce mecece zai so a ce ijara ce don a dan bashi wani abu to tun da an samu wannan rikicin to sai a koma ujratul mithil sai a ce to irin aikin da ya yi a samu gwanaye waɗanda suke malamai su ma suna irin wannan aikin sai su kaddara ce nawa ya kamata a bashi to sai a bashi ujratul mithil an yi maganin rigima haka zalika likita da mara lafiya ya yi bakin kokarin sa mara lafiya bai warke ba amma kokarin da ya yi zai zama to kan cewar ya dan bashi yan magunguna da suka dan sa jikin nasa wata ya dan samu kumari ya dan rage masa ciwo da sauransu to a nan wajen ta wannan janibin kaga za a ga yayi kama da ijara na'am a ba ana magana ya mutu bane bai warke ba dai bai warke ba an yace gashi nan har mara lafiyar sai warke sai ya zama to bai warke dan wani da ana kaddara akan bai warke ba idan bai warke ba za a ci bashi da kokobo saboda ja'ala ce koko za a ce wahalar da ya sha akan kula da shi da sauransu za a ce ijara ce a biya shi wani abu in ka yanzu asibitoci abinda suke yaya kan ijara ce mutum yana asibiti komai rashin warkewarsa sai ya biya kudin gadon nan in koya mutu ma wani lokaci ma hana gawar suke su sun dauke shi bashin ijara sun dauke shi a babin ijara na'am na'am a makaranta dama ijara ce ai ba ja'ala ba ce idan ka haddade natija ce za ta iya zamantowa ijala ja'ala in ka haddace natija ka ce masa ga ɗana nan zai yi karatu ina so ya haddace ƙur'ani ko kuma ina so ya iya arabiya to wannan kaga ta yi wannan kaga ija'ala ce tunda ka rata ya aikin da natija amma kuma aka tsaya aka duba akan cewa aiki ne sananne yayi wannan fark na biyu da aka faɗa aiki ne ma'alum wanda za a iya ganinsa saboda haka zai iya yiwuwa kan cewa ko da natijar bata samu ba amma an samu wata manfa'a saboda haka ga tana wajen yayi kama da ijara na eh bari mu karasa wannan babin da Allah ku yi hakuri an rama mu karasa wannan babin saboda lokacin sallah ana asalith bambanci na uku annahu la yajuzu shafi taqdim al-ujrati bil ju'l to bi khilafil ijara bai halatta ba a sharɗanta gabatar da lada a cikin ja'ala gabatar da ladan aikin bi khilafil ujra tsabanin ujra ujra ya halatta a ce ba zai fara aikin ba sai an bashi lada kamar in an je an sa yaro a makarantar boko ba za a fara masa rijista ba ma sai ya biya school fees sannan za a bar shi ya shiga aji to haga wannan ijara ce to amma wajen ja'ala ba za bai halatta ka ce to ba zan fara tashi nemo maka a bashinka da kake bin mutane ba sai ka ajiye mu kaza kamar yadda su barista suka ce ana yi amma sun mata takariji sun ce wannan kudin mitin ne ba kudin aikin ba ne to me yasa bai halatta me yasa bai halatta a sharɗinta kaddamar da kudin ja'ala ba a lokacin ja'ala me yasa bai halatta ba na'am me wani cuta za a cuci ja'il idan ba
za a maida masa kudinsa to in an maida masa kudinsa an cuce shi me garar eh to amma an ce in ba a samu ba za a dawo masa da kudinsa ya zai cinye wato kun ga mi'iyar na ayofi su sun yadda da wannan sharaɗin amma malikiya ba su yadda ba malikiya ba su yadda ba kuma saboda suna da wata ka'ida suna cewa a wato kudi idan yana taraddudi baina thamaniyati was salafiya bi halatta ba idan ya zamanto an samu kudin ja'ala din kaga kudin ya zamanto lada ko bai zama lada ba in aka samu natijar in ba a samu ba kudin da ka bashi ya zama bashi ko bai zama bashi ba ya zama bashi to duk abin da zai zamanto yana taraddudi tsakanin farashi da bashi to bai halatta ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta al-jam'u bainal bai'i wal salaf a hada tsakanin ciniki da bashi saboda babin su daban to shi yasa wato yana wani yaɗe daga cikin wato ihtiyaqin malikiya a wajen ciniki na gudun fita daga cikin dokokin musulunci al-nam
zai ci karo da wancan ka'idar na an kobar wasu da shawararsu ba da ake tun da za su ba kuɗi ne don ka yi noma akwai yiwuwar kuma 50 ko 200% cewar noman nan za ka kai asara ko za su biyo ka bashi za su biyo ka bashi tun da an yi dole ka samu abin da kake expecting ka samu a ai ba kai za su biya bashi ba ai sun ce sai ka yi insurance kamfanin insurance za su ne za su biya tunda sai ka yi insurance na nirsal
na nirsal ko menene national sai ka shiga cikin wannan wane ne national agricultural ba nirsal ba a ba nirsal ba akwai wani agricultural company eh naikon suke ce masa ko nigerian insurance agricultural insurance company ya agricultural insurance company sai ka shiga cikinsa da sharaɗin sai da wannan sharaɗin in wannan inshora ne za ta biya dama sun gaji asara sai sai su sai ka biya su kamar yadda kamar yadda wannan makahon ne yake faɗa a to idan baka samu idan baka samu abin ya fito ba idan baka samu girbin ba ya kai abin da zaka biya daga cikin ajiyonka zaka fito da shi to ai shi sa in ma ya halatta shi sa lokacin da muka duba anko borowa da aka kawo mana a phrase muka ce su shi a matsayin akadin salaf akadin salam ba sai ka samo abin da zaka sayar ma shi wanda zai saya daga wajenka ba daga gonarka idan noman bai samu ba abinda kace zaka sayar sai ka je ka siyo shi daga kasuwa ka biya shi tunda ya biya ka kudin tunda ya biya ka kudin sa in aka fitar da shi a aqdu salam shikenan an huta da wannan rigima na'am
wa'inna ma yajuzu al-ju'lu bi thalathati shurut to shi al-ju'l wato yana halatta da sharuɗa guda uku sharaɗan ja'ala guda uku ne na farko ta zamanto ita ujira din sananna ce abinda za a bayar ju'ilin ya zamanto an san shi ba zai yi da jahala ba jahalar kuma da ake nufi ko da ba a san shi a lokacin ba amma in zai iya komawa ya zuwa ga sananne kamar kesin da professor karwai ya kawo na kan cewar abinda za su bayar juzu'i ne na kamar auditing firms abinda suka samu percentage ne na abinda suka yi recovery to wannan kaga ba su san abin da za su yi recovering ba amma saboda sun ce za a ba su 20% alal misali 15% kaga wannan sananne ne percentage din kuma abin da za su samu duk da ba su san shi ba amma rashin sanin zai koma ya zuwa ga sani shine yayin da aka samu natijar dan haka ba za a samu rigima ba to shi yasa suka shi yasa suka halatta wannan hatta abin nan a yofi shari'a ma'ayiru shar'iyya na ayofi ma akan wannan suka tafi na'am afsani na sharadi na biyu Allah yugraba lil amali ajalun kada ya sanya ajali ga aikin yace to zaka je ka nemo mun bashi da nake bi na baka wata daya in ka samu shikenan abinda duk ka samu ga abinda zan baka in kuma baka samu ba aikin ka ya tafi a banza in ka sanya ajal ka daɗa sanya ma matsalar garari akan garari dama ita kanta ja'ala akwai garar a ciki saboda rashin sani to yayin da ka sanya ajali ka yi ziyadar garar alal garar to shi ku dama algarar idan shari'a ta amince da ɗan ƙanƙani to abinda zai yawaita shi shari'a ba za ta yadda da shi ba na'am الثالث sharaɗi na uku an yakuna yasiran inda abdul wahab khilafan libn rushd ya zamanto aikin dan kankani ne a wajen alqadi abdul wahab al-baghdadi sabani ga ibn rushd al-jadd a sahibu albayan wa tahsil shi yace babu wani kaidi wanda yake shine kuma as-sawab yanzu in ka ce akan abin da ya danganci irin bashin da gwamnati take bi kamar irin na wannan auditing din na bankuna wanda it could run into billions ka ce ba za a yi ja'ala ba ai ka hana mutane samun maslaha ka hana mutane samun aiki ta yaya gwamnati za ta sa a yi mata irin wannan aikin ko kuma ka ce wajen haƙa fetur ba za a yi ja'ala ba saboda akwai jahala a ciki don da za a je a kama haƙo abin nan za a kama haƙo mai ko a haƙo ma'adinai ko kuma a ce akan dillanci wajen sayar da gidaje a ba mutum estate guda irin yadda suke estate din abuja din nan a ce gabaki ɗaya an baka kai ne zaka zamanto dillali na samo waɗanda za su zo su yi watakila zai iya abinda za ka samu an mutum aka yi lissafi zai zamanto watakila miliyoyi ka ce ai wannan abu ne mai yawa ba za a yi ja'ala ba an hana mutane hanyoyin cin abinci to na'am Allah sarki Allah ya bashi lafiya eh awwalu na ja'iz kwarai muna to al'ala madaukakin sarki ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya tashi Allah ya tashi kirjinsa Allah ya tashi kafadarsa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ishfi mardana wa afi mubtalana warham mautana wansurna ala man adana Allahumma inna nas'aluka fatiha al-khair wa khawatimahu wa jawami'ahu wa awwalahu wa akhirahu wa ظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين